لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam kuma yau ɗaya ne ga watan sha'aban ko ɗaya ga watan sha'aban wanda kuma ya zo ashirin daidai ga watan ɗaya na 2026 za mu tashi a sabon darasi mai zaman kansa insha Allah. Satin can mun ƙare magana ko yadda malam ya kawo da dangane da kissa da ta faru a kan yakin tabuka da abin da ya faru a wannan yaƙi gaba shi daya. Yau za mu tashi da malam ya kawo min mu'zatihi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin mu'jiza da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun da kitan mu'jiza shine malamai suka ce wani abu da Allah yake ba wa annabawansa saboda ya ƙarfafa su ya kuma nuna wa mutane cewa su ɗan saƙo daga gure shi sai Allah ya sa wani abu na mamaki wadda ba wadda ya sai iri shi ya tabbata a hannun su annabawan da duk wanda yake da hankali zai gane cewa wannan abin da ya faru da ga wannan bawan Allah ya zo da cewa tabbas wannan manzan Allah ne ko kaga Allah ba da lissafin labaru da dama a Qur'ani dangane da annabawa misali annabi Musa Allah ya bashi sanda saboda a lokacin ana cikin ji da kuma tutiya da tsafe-tsafe na mutanen Fir'auna shi kuma sai Allah sa sandar da take hannun sa yake amfani da ita a wurin kula da dabbobinsa da sauran kuma sha'anin rayuwa sai Allah ba shi dama ya jefar ta zama macijiya macijiyar ko ba wai karama ba ƙatutuwa gamshe ƙatutuwa sannan ko mai zafin nama mai azama ko wanda sai shallake abin da su matsafa suke yi suka tabbatar cewa kuma ta haɗe suna da suka yi na tsafe-tsafe kuma ta koma sandarta sun gane cewa wannan daga Allah ne sai kowa ya sallama masa sannan zai saka hannunsa kamar ka ce ko a ƙarƙashin hamata ko gefen aljihu ya ciro shi sai daga ƙyalli kamar madubi duk wanda gani sai ɗauke masa ido duka wannan aya ce da Allah ba shi don ya tabbatar shi manzon sa ne annabi Isa alayhi salam ya zo gurin mutane masu alfahari da kuma ji da ilimin likitanci ko da kakale ka san kwanzarta idan ya kai kwanzarta akwai ba karamin mutum ne shi akwai abubuwa na mamaki shi makonsa to suna ji da wannan abin ilimi na ilim abin na likitanci sai Allah ba shi abin da kuma ya shallake likita ko shine mutumin da yake makaho idan sa ya riga ya mutu kamar a ce yanzu glaucoma ya cinye idan mutum akwai wata cuta ta cika mutane ana ta masa glaucoma in cika mutum ɗayan biyu ne in an yi sauri an gano ta asibiti to sai a ba shi wani magani a ɗigawa kullum har ya mutu idan dai ba zai warke ba amma kuma ba zai ci gaba da cinye didiyar ganin ba in ko ba yi la'akari ba bai je da wuri asibiti ba ya tsaya wani yan kama kame wanda bai bi hanyar dare ba kuma kada da farar tsiyawa gari kawai baya gari shine kamar hawan jini da yake samun ido sai da mutum kawai ɗauki ga ido kudu-kudu abu da ko ba zai gani ba to sai Allah ba shi kuma damar zai shafi wannan kai masa addu'a sai da rasa yana gani kuturu da yatsu suka ciccire masa kaga wannan tikiti bai taba dare shi ba har abada amma shi zai addu'a ko ya shafi dumbulumin sai ya su fito ba ma wannan ba wanda ya mutu ko sai Allah ba shi dama da izinin sai ta da shi kaga duk wannan shi ake cewa mu'jiza wani abu gagar koyo wanda Allah ke bawa annabawansa akwai bambanci tsakanin mu'jiza da kuma karama akwai karama da Allah ke bawa wasu daga cikin bayansa salihai waɗanda ba annabawa ba ya danganta da matsayin mutum ko kuma bin sa ga Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ba shi karama ma'ana ya karrama shi da faruwar wani abu bambancin ta da mu'jiza shine shi karama mutumin ba shi yake dukan kirji ya ce zai kaza ba shi ma sanda abin zai faru zai mamakin faruwarsa tunda bai san zai faru ba amma wala Allah suka ga wani abu sai Allah kaddara wani abu na mamaki ya faru sanadiyar ko addu'ar da ya ataki Allah karba ana samun bayan Allah da yawa haka ko an taba samun ɗaya daga cikin magabata wani mara shari aka ji gaban alƙali aka yi mara shari kamar na tozartarwa kamar ya ce ya yi wani abu na zina ko na wasu masu haka ya ji bakin ciki sai daga nace ya Allah in abin da wane faɗa a kaina ƙarya yake mun Allah fa kashe shi kawai sai mutu a ƙarshe kawai ya mutu aka je kuma gobe alƙali da shi suka ce ya kashe ɗan uwansu alƙali ta to a zo da shi ina shaidu kowa zo mai shaidanka ya kashe wani ce ya yi addu'a ya ce in kaza kaza ne Allah kashe shi kuma ya mutu ya ce ah to ai addu'a yi kuma yanzu ku yi addu'a shi ma ya mutu kala ko ba hike nan ba ya taɓa jikinsa a abin taɓa ba kamar da ibn abu duniya ya kare tafinsa na abin nan na fata an gane to ana samun bayan Allah da suke samun irin waɗannan karamomin kaga addu'a kawai amma riba to wallahi mutu koyaushe ma kuma sai mutu a tsaki so ana samun bayan Allah da yawa bin mutum ga Allah ke sa sai Allah karrama shi da su abubuwa na mamaki wannan kuma baya gushewa a cikin al'ummar manzo Allah ta shi kiyama shi yasa Shekul Islam Ibn Taymiya yayi wani littafi saman suna Al-Furqan bayna awliya'ur rahman wa awliya'ush shaitan bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan shi waliyin shaidan mai karamar ƙarya shi zai faɗa maka abin da zai saboda tsafi yake amfani da shi da kuma aljanu in ka kai masa matsala ce a karka damu an sace maka kayan ga kwana ce karka damu ka je ka dawo in ka dace buɗe nan zan ga abin na haka shi nan wannan ba karama ba ce aljanu yake amfani da shi na fata kuna ganewa ko kana zuwa gurinsa da matsala zai ce masu canji zuwa alayhi sani da kai da malam daji ne ya kaza ya gashuwa ya kawai ta baka labarin kanka da kanka bai san ka bai taɓa ganin ka ba in baka san menene karamar shakunan abin waliyin shedan ba sai ka tsona ka ce wani waliyin Allah ne ina fata an gane su ma dukkan malaman suna sun yi rubutu da yawa akan irin su don su an karar da mabiya sunna ko to wannan su zai kira abin da kansa za ta wani karama amma shi waliyin Allah na gaske ba shi ne kiran karamar ba sanda abin zai faru shi ma zai ga abin ya faru bai san zai faru ba bai nufin ya faru ba amma sai Allah karrama shi kuma sai abin ya faru ana samun irin waɗannan in mutum yana bin Allah da manzansa gwargwadon bin sunnarsa gwargwadon irin karamar da Allah zai masa ana samun yawa daga cikin mutane in yi maka addu'a ta kyala karba akwai su saboda ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye sunnar manzon Allah kuma baya cin haram in yi maka addu'a ta kai Allah karba ana samun su da yawa ina fata an gane to ita mu'jiza ita ba haka bace annabi kadai ake bawa saboda karfafa gwiwarsa mutane su ce da shi annabin Allah ne shi dan sakon Allah ne to mai imani sai ya rabauta ina fata an gane wanda kuma imani babu saka ga duk da hakan ma ya ƙara kidewa ya shiga cikin tambele da kuma halaka Allah tsare imani to malaki cewa ayyadallahu subhanahu wata'ala rasulahu صلى الله عليه وسلم بمجزات كثيرة معنوية وحسية يتي أبنجي الله يا كرف النبي صلى الله عليه وسلم da mujizoji da yawa iri daban-daban daga cikin mujizun abu da suke ma'anawiya wanda kawai ana fahimtar su ne ta wani abu da ya faru kuma akwai hisiya wanda za a ganta kuruku gashi abun kuruku na fata an gane yace minha daga cikin wa'annan abin da Allah ba manzon Allah na mu'jiza yace alqur'anu karim akwai qur'ani littafin Allah mai girma mai daraja wani ne babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace adamu zati ko uciyan nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu karim babbar mu'jiza da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mai girma yace saboda qur'ani ne wa bihi tahaddallahu al-arab da shi ne Allah ya kalubalta larabawa gaba shi daya saboda manzon Allah an turo shi ne a cikin waɗansu mutane masu ji da kuma alfahari da azancin zance azancin iya magana fasahar yare a lokacin da aka a lokacin jahilin larabawa babban abin da suke alfahari da shi shine na iya magana da kirkirar zance ya bada wata ma'ana da wani salo na magana na fasaha da yake birge duniya har ya tabbata a tarihinsu suna da kasuwanni ko kuma ranaku da ake zuwa a yi baje koli zaka ce baje kula haka ana kawo wani abu ne da ake aji da shi sai a zo a bazin shi a kasuwa don kowa ya gani ko ya siya ko a nuna cewa ana yin sa a guri kaza ko to su kuma ba ba sai da kaya ake ba kawai mutum ya zo ta ga masana yare sun tare larabawan ƙauye manya-manyan masu fasaha su sai mutum ya tashi rere waɗansu waƙoƙi da waɗansu baitoci sai a tantance tsakanin abubuwan da ya faɗa sai wani matashi ya rere nashi mutum goma ko fiye da haka to a ciki sai a zo a gane waye ya fi kawo kalamai na azanci da magana na burgewa a wannan shekarar ko a wannan watan sai a rubuta rubutun waƙarsa da ruwan gon sai a zo a rataye a cikin ɗakin ka'aba yasa wanda karanta adabin larabawa zaka samu akwai al-mu'allaqat a cikin waƙoƙinsu waɗanda sun kai matsayin har an rubuta waƙoƙinsu an rataya su a cikin ɗakin ka'aba wani ne ƙarshen daraja a lokacin a ce su wani ɗan gari kaza ɗan ƙabila kaza waƙarsa da ya rera ma tana nan an saka ta a cikin ka'aba a ga an ba shi babban award kenan ko an girmama shi kenan kuma za mu sanar da ruwan gwarza a rubuta rubuta sai a rataye ta a ka'aba cewa shi ne zama gwarzon shekara ko kuma gwarzon gwaraza to da mazalla ya zo kuma sai Allah ba shi Qur'ani Qur'ani wani zance ne na Allah madawacin sarki sai ga gari dukkan fasahar larabawa suka rika da farko Qur'anin nan ai haƙinul awwali suka ce ai ta kuma mutanen farko ne ba hiya tumla alaihi bukratan wa asila ana masa bayanin su ana rubuta masa su da safa da marice ma'ana ko wani kakansa nake tamar bayanin ta tsunoyin mutanen da in ji su wasu kuma suka ce a wannan waka ce ba ba tatsuniya ba ce waka ce da kuma sai su arkallan jerin abin da ya zo a cikin aya kan zaren su su kalli ayar ko surar bayanin da aka kawo a ciki misali Allah ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ko to wannan wace irin waka ce insanin ba haka bace tunda abinda Allah ya faɗa sai sun kuma gashi abin ya faru ko magana ce mai ma'ana ta ba da labarin kiyama da abinda zai faru gobe kiyama da abinda zai faru kan aka irin waɗannan abubuwan sai ce wannan ba waka bace to menene haka suka kai kawo wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza a ƙarshe dai da suka ce waka ce sai Allah ya musu ƙalubale don waka ce ai ku ne sarakunan waka to ku kawo kuma waka irin igar qur'ani da kuma abin da ya kunsa na ma'anoni ku kawo ta kurera ta ko kamar a shekarun baya in ana maganar mawaka a yan shekara kamar 30 da ta wuce ko zuwa 40 waye ka sakawa gaba gaba ta ta maka shata ko to kamar irin lokacin sai to ka kawo wakar kama za ta daidai da abin da qur'ani ya fara Allah ya kalubalance su sai ba su kawo ba saboda ba maganar waka ba ce aka samu ɗaya daga cikinsu musamman mutum kazzab idan aka cikin tarihinsa da ya ce shi annabi ne sai suka ce mutanensa to mun ji shi fa annabin ƙureshawa ana masa wahayi an sauka masa da ayoyi da bayanai na ƙur'an daga Allah to kai kuma wani abu mai Allah ke saukar ma ya tsaya yi nazari ya tunani ya tuno wata surar da Allah ke magana ka cewa alam tarka fa Allah rabbuka gasabul fil to da ire iren su yake kalle wanda yake jijji su ya san su sai zo ce ai shi ma masa wahayi to na kai maka wahayi yace al filu mal fil to Allah ta al qari'atu mal qari'a ba al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a ko ba yi bane to shi kuma sai ce al filu mal fil wa ma adraka mal fil da haƙon ƙomin ɗawilun wazarin ƙasir. Ta zo nan, ai hauka ne, kawai ya yi ba ta bayani ne ya yi ba. To, amma wani saƙo ne ke ciki, cikin dalata alƙari'a, ya ce malƙari'a, wa ma adira ka malƙari'a, sai ba ka bayanin abin da farka shi kiyama. Mai kwamfasa, mai sa mutum tsoron ta firgita. Ko? Wata maka bayanin abin da zai fi yau, ne za a yi wannan abin. sai Allah ba ka bayani akan su ko ba shi bane ya kai so kai da kake nufi da wannan wai giwa giwa wa san da kai me giwa kana da dogon hanci kana da gajeren bindi to na hauka kenan sai ɗaya daga cikin mutanen sa sahabban sa yace masa wallahi ni na san ƙarya kake eh ko ne babban wazirin sa ban abban sahabban sa yace amma matsalar ɗaya ce saboda mai kabilanci da shi yace mai ƙarya dan kabilar mu ya fi mai gaskiya ɗan ƙabilar muda mana wanzu kaga yana gunta ne akan ya san ƙarya yake amma saboda ƙabilanci to yake musu to shi sai Allah ya kalubalanci larabawa ya ce musu su kawo wani abu wadan gutun qur'ani in sun isa in dai suna ganin kawai azancin magana ne kai a faɗa ka faɗa abin da ranka ga dama to faɗi wani abu da zai dade da ma'anar qur'ani da kuma abin da ya kunsa na ayoyinsa aga ba su iya ba yace wal alam jami'an ba ma larabawa ba ubangiji ya kalwaci dukkan duniya ga baki daya bi an ya abi mislihi yace su kawo kwatankwacin qur'ani in sun isa in ba su yi qur'ani gaba ɗaya irin su kun su kawo a matsayin su ma wani rubuta littafi dindi irin sittin da kai yawan ayoyin qur'ani da kuma yawan harfansa ya kawo shi kuma da ma'anar ta qur'ani wannan ba za a yi ba har abada kuma shi kadai ne ya sai littafin da haka Allah bar shi duk duniya ka tafi shi kadai ne kuma iri ɗaya ne ina ba ta gane iri ɗaya ne kuma abu ɗaya ne kuma ko harafi ka ɓata a ciki sai ɗan ƙaramin yaro ya ma gyara ko ba za ka dawo wurin ya gyara ma saboda maganar Allah na fata an gane suka ce kuma shi kaɗai ne za a iya haddace shi saboda Allah ya saukar da shi ya sahale shi waɗansu bayi haddace shi kuma ya haddace daidai amma in ba shi ba da wuya a samu littafi a rufe daidai da daidai na wata an gane kuma shi kaɗai ne idan kana karantawa yake tasiri a zuciyarka musamman in ka yi abu biyu imani da shi kuma ka san ma'anoninsa sai gyara maka zuciyarka sai ka ji daɗi ka ji kanu amma duk wani karatu da ba shi ba za ka samu wahala yake ci na fata an gane ya sa wancan Allah da ɗan wanda yake cewa wai kawai ya ce duka duk duniya ce ilimi kawai guda biyu ne shine Qur'ani ko hadisi mana ilimi na addini in ba su bace duk shirme ne kai wahala sai da sauransu mutum zai gama yayi abin da yake so amma ƙarshen lamarin sa sai ga abin da shi kansa ya faɗa in ka ce dawo ya ƙara faɗa gobe ko jibi ba zai iya faɗa ba domin dama kawai yayi da yin wata manufa da yake bukata to sai Allah ya kalbata duniya gaba kidiya su kawo mu kamar Qur'ani yace in ba su iya ba aw bi suratin min mislihi su kawo sura ɗaya tak kwatankwacin surar Qur'ani ko da a ce ta samu inna da yadda kausa da haga aya uku take da shigo to su kawo aya uku ta ba da ma'anar abin da ita waccan aya sura ta dauka inna da kalkausar lil rabbika wanhar inna shanaka wal abtar to su kawo wata su kirkiro wata magana mai ayoyi guda uku kuma ta ba da ma'ana kwatankwacin yadda wasu ta bada ba za a samu ba ko ba za a yi ba yasa duk wani abu dan adam zai rubuta kirkire shi za ga bayan awan awa daya in zai ƙara kallon abin shi da kansa ya gyara bare kuma ce bayan shekara ɗaya kai ta sai amending constitution ɗinsa sai an yi kaza saboda za ka kullum abin yana ta canjawa baban da qur'ani ya ce fa ajazu an zalika sai duk duniya su kasa wa hum zatihi al ma'anawiyya to kaga wannan qur'ani yace ai shine babbar mu'jizar manzon Allah al ma'anawiyya na fata an gane allati la yanqadi ijazuhu wa ijaziha wanda shi ƙur'ani gajiyarwarsa ko kuma shi ne wanda duk mai neman ya fito na fito da shi zai ƙaryata shi to sai ya kaskanta kuma sai ya gajiya ba zai iya ba kuma ilamin kiyama a tashin kiyama ya ce ƙur'ani gyara bai isa ba sai dai faɗa abin da nan sai ga dama da wani lokaci kafin hima daga baya ga abin da Allah zai masa ko ya ce ƙala ta'ala dan haka ne ma Allah ya ce ul ka ce musu in samata insu wal jinnu inda mutane duka za su taru da kuma aljanu ala an ya fi bi shirah al qur'an dan su kirkiro wani littafi kamar qur'ani la ya atul bi mithli Allah ce ba za su iya kawo littafi kamar qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da ba sashen su da sashe sun dukufa wurin taimakon junansu a ce da yan adam da aljanu su ware lokaci kowa ya ji rike nazari da kokarin sai an kirkiro littafi kamar Qur'ani ba za a iya ba duk masu fasahar mutane su gama rubutun su duk masu ilimin ajin su su gama rubutun su a zo ana hadawa a tace a rere a fita littafi kamar haka kamar ku a ce ya zama shine kamar Qur'ani Allah ce ba za su iya ba ba za su iya ba ko yace wa qala ta'ala aidan a wata ayar Allah ya ci gaba da bayani dangane da ya kalubalanci mutanen duniya ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya ku mutanen duniya ya ku larabawan zamanin manzon Allah su mutu ko to ba su kaɗai ba duk wani wanda yake raye a duniya ya ce in kuna cikin kokonto dangane da abin da muka saukar wa bawan mu inji ubangiji na qur'ani kenan duk wanda yake kokonto kan qur'ani anya littafin Allah ne sai ba shi rubuta da hannunsa ba yanzu kamar turawa da yawa daga cikin su suna ɗaukan cewa qur'ani manzon Allah ne rubuta shi to sai an zo da wani abu a tura musu a musu bayanin abin da yake nufi da ayar sai su gane cewa wannan ba dan adam bane ya rubuta sai ga ƙarshe sun musulunta na sha baku misali wanda suka tafi karatu ƙasar turai musulmi ne balarabe sai suka haɗu likita ne da wata baturiya ita ma likita ce ta take ta bincike akan jinin haila da kuma illolinsa da matsaloli in za a samu saduwa tsakanin mata da miji in tana haila ta yi bincike tsawon lokaci ta gano cewa duk wanda ya sadar tana haila to zai iya kama da wasu jinya mai wuyar warkewa ya ta bayanai ta ta bayanai ta ta ce gaya masa sai ya yi dariya ya ce me haka din ya kamar ka gaban yau gari wacce ba haka bane ya ce ai mun a littafin mu dama ya gaya mana cewa jinin haila ai azan kuma haka bane masaluk alal mahid kul huwa azan masaluk da sa'ifil mahid ya mata bayani akan wannan aka ce ah to littafin kudin in haka ne ya mata bayanai tilla ta tace in haka ne a wancan lokacin da kake faɗa fa sama da shekara dubu ɗaya fa babu kayan bincike da za a iya zuwa laboratory a auna jinin hailar a gano me a cikinsa ko ba shi bane babu ba to kenan kuma shi annabin ku ne rubuta ya ce mata a ba shi rubuta ba Allah ne faɗa masa sai ƙara mata jawabai ya kawo sha'ayi kuma ta bayani in ya san Qur'anin kuma ba ya san abin da yake kaga ba irin makarantar mu ne nan bane ko ba shi bane a ƙarshe ta ta musulunta dan ta gane cewa wannan ba maganar dan adam bace maganar Allah ce to su da yawa suna samun kansu a wannan saboda an gama cewa littafin musulmi ai annabi musulmi ne ya rubuta shi yasa ba sa ruwansu da shi ba sa alaka da shi amma duk wanda zai buce akan qur'ani to karshen lamarin sa musulunta yake Allah ya samu dace insha Allah yake cewa idan har kuna kokonto kuna shakka dangane da abin da muka saukar bawon to fa atbi sulmul muslim kuma ku kawo sura daya misalin Qur'ani ku kawo ta kawai da zama ga sura guda ɗaya ba fa sukutun Qur'ani ba ba ko bayan wani ce wa da'u shuhada'akum ku kira mataimakon kuma ku kira kowa ya taimake gurin kirkirar sura guda ɗaya min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in dai har kuna da gaskiya in kun isa ku kawo sura ɗaya kacal kamar Qur'ani da kunshi ma'anarsa da hukunce-hukuncensa da duk abin da ya kamata shi zalika ta fa illam tafa'alu idan kun kasa yi a yanzu walan tafa'alu to nan gaba ba za ku iya yi ba larabawan zamanin manzon Allah da Allah ta musu in sun kasa a yanzu a lokacin su to nan gaba har ƙarshen duniya ba wanda zai iya kawo wani aya ne matsayin Qur'ani ina ba ta gane abin da ake bukata ɗaya ne fattaqun nar lati wa qulu hannas wal hijara ku ji tsoron wata wutar da Allah ya mata tanadi da annasu wal hijara su ne suke kunna wutar mana da dan adam da duwatsu za a jefa wa wutar ta ƙara ruri da bala'i jahannama kenan Allah ka tsare mu da zuri'ar ita ce wanda Allah ya ce a gaya wa mutane ku anfusakum wa ahlikum naran wa quluha nasu kaga irin ce ka kiyaye kanka kai da kuma iyalanka kar ku fada wannan wutar da dan adam za a jefa mata da kuma duwatsu ta ƙara ruwa ta cikin bala'i yace ko wa iddalil kafirin Allah sai mun tanaji wani mutane saboda kafirai masu karyata Allah da manzansa wa rawal bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma min al-anbiya nabiy illa udiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ƙara masa dake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam babu ɗaya daga cikin annabawa face Allah ya ba shi wani abin da zai sa mutane su yi imani da shi mana duk annabin da Allah ya turo sai da Allah karfafe shi da wasu hujjoji da za a gane shi dan aikin Allah ne zai zo mutane da wani abin da za su gane lalle wannan annabin Allah ne saboda abin da ya kawo dan adam ba zai iya kawo shi ba a lokacin yace wa inna ma kana allazi utitu ni ko abin da Allah ya bani a matsayin babbar hujja da za a gane ni annabin Allah ne a kima da ni ya ce wahaya aw auhahu Allahu ilayya shine wahayi na Qur'ani da Allah mun wahayinsa mana Qur'ani ke fa arju an akuna aktharuhum tabi'a yawmal qiyama to ina fatan ya zanto na fi dukkan annabawan mu yawan mabiyaran tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam saboda suka ce dukkan annabawan da Allah ya turo duk abin da Allah ya ba su na hujjoji da kuma mu'jiza suna rasuwa sai abin ya kare na fata an gane daga sirrinsu suka ga kwana kaɗan shekara wa shi ga babu ya kare amma annabi musallallahu alaihi wasallama Allah ba shi qur'ani da shi ne abin da har ƙarshen duniya ba zai kare in ka da za a waye gari babu qur'ani to an shiga kuma bala'i na ƙarshen kenan a lokacin duk wanda ya imani ma imanin sa ba zai amfani ba lokacin zai zo za a bar qur'ani ba za a ga rubutun ba kwata kwata babu rubutun bayan an cire qur'anin a zukatan mutane da mahaddata a hankali duk malamin da ya rasu za ka wanda zai gaje shi bai kai shi ilimi ba ba ga bane za ta tafi akan wannan har a waye gari duk duniya ma ba da san Qur'ani ba wanda ya san ma sunan Allah kawai in iska ne tsagwarin sa a duniya akan su za a tashi duniya Allah ka tsare imani haka manzo Allah ya faɗa za a waye gari da gudu Qur'ani babu Qur'ani babu komai sai da kawai farafa Allah ya janye kayansa na fata an gane to kaga wannan karshen bala'i ke Allah kada kai rayuwar mu lokaci Allah ka tsoma na musulmi ya Allah to yake cewa ina fatan in fi dukkan annaba mabiya kuma haka ne kaga yau ga shi sama da shekara dubu da ɗari hudu amma kullum irin da'awar da manzon Allah ya yi babu wani sakan a duniya da ba a karantar da addini irin da manzon Allah babu saboda idan kai a gurinka dare ne to wata duniya kuma rana ce idan a masallacin ku ba ku karatu ana yi a wani masallacin idan a nan kuna kaza a can kuma kaza ake to 24 hours ana aikin da manzon Allah ya bari ya sa yake cewa su malamai da sunna su ne mai tsohatul anbiya magada annabawa annabi mai aikin sa shine da'awa karantarwa to duk malamin da ba karantar da mutane ke qur'ani hadisi ba ba magadin annabi ba Allah saka ma su magadan annabawa ya ce abu na biyu ya ɗukul jimanat wal haiwanat lahu daga cikin abin da Allah ba manzan Allah na mu'jiza shine abubuwa waɗanda suke daskararru kamar duwatsu ko itace ko bishiya yana yau manzan Allah magana kuma ya ji sallallahu alaihi wasallam da kuma haiwana dabbobi shi manzan Allah magana kuma ya ji kuma ya ba su amsa ko ya kawo su ɗauki wanda za mu karanta a garin mujiza ce na fata an gane dutse yi wa annabi magana ko wanzu annabin Allah ya kuma ya bashi ya san abin da ya faɗa ya ce an jabir radiyallahu bin samra radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni la arifu hijran bi makka kana yusallimu alayya qabla an abata yace manzon Allah ya ce na san wani dutse da yake mun sallama a garin makka tun kafin a tsoro a matsayin annabi inni la rifahu al'an yace a yanzu haka na san dutsen inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ka kafa da shi dutse ya ce masa assalamu alaikum ya rasulullah dutse sai Allah ba shi dama ya mara magana to ba magana dutsen ba da ban mamaki yadda kuma Allah ya garda manzon Allah ko kaga da dutse ya baya magana ne dama kuma Allah ba shi dama ya magana kuma Allah ya ji maganarsa kuma ya fahimci maganarsa na ba ta an gane sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rawa ahmad fi musnadihi an abdullah bin ja'far radiyallahu anhu qal rakib sallama ala baglatahu abdullah bin ja'far yake cewa manzon Allah ya hau alfadarinsa wa ardafani kalfahu sai ya dauke ni a bayan alfadarin mana ya goya shi a bayan dabba suka hausu biyu manzon Allah yana gaba shi kuma abdullah bin ja'far yana bayansa fada kala haɗin jirgin ansari sai ya shiga cikin wani lambu wata gona na wani daga cikin mutanen ansarawa fai zaɓihi na bihun lahu sai ga wani raƙuninsa a cikin wannan gonar ko a cikin lambun idan mutum ya yi lambu kowa za samu galibi ai a zai kewaye lambun shi ko saboda abu ne na arzikinsa a ciki da abubuwa na amfanin gonarsa to ba za bar shi abu da kowa shiga marbarna ba to zai kewaye kayansa kuma zai mar kofa na fata an gane ga gun shiga ga gurin fita to sai ya manzala shiga wannan gonar sai ga wani raƙumi a gonar wanda ake ban ruwa da shi idan aka samu dogon rijiya irin ta sahara mai nisan tsiya mutum bai isa ya jago ga ko da ruwa ba sai a ɗaura wa raƙumi a ƙafa sai a kora raƙumin ai tafiya kamar daga nan zuwa kusan asibiti wata rijiya kafin a cire guga saboda zurfin da nisan ta to kuma ga ba za ba za su karamar guga ba dole sai katuwa da ta ɗebo ruwa sau ɗaya ruwan da yawa to kuma zai ijinta dole sai irin su raƙumin na fata an gane to shi suna da wannan raƙumin shi a cikin gonar na wannan mutum da shi yake ban ruwa yake jan ruwa a rijiya da manzon Allah ya shiga ga wannan raƙumin falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallama hanna wa zarafat ainahu da raƙumin daga manzon Allah sai ya fara gurnani ina nishi irin na kuka sai ya fara kuka kukan kuma har idanunsa ka zubar da hawa raƙumi fa da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya fara kuka ya zo gun manzon Allah ko kuma manzon Allah ya je gurin sa sallallahu alaihi wasallam fa da rasul sallama fa masaha ko zafrahu sun ga da ga haka sai ya sauka kan alfadarin sa sai ya je gun da abun yake kwance ko kuma yake tsaye fa masaha zafrahu sai shafa irin bayan kunnen shi bayan kunnen sa kamar ne rarrashin sa ko sallallahu alaihi wasallam yanzu kana da kulliya a gida kake matan ka zo ba kuma ana da shafa ta ba za ka galibi ake shafa daga kai zuwa su buya da sauransu su take shafa wannan bayan kunnen shira kuma kamar yana rarrashin sa yana ba shi hakuri shi Ja'far yana kallon ikon Allah ko a shira um magana yake manzon Allah kuma ya ji maganar sa amma Ja'far baya ji Abdullahi Ja'far baya ji sallallahu alaihi wasallam yace sai yake shafa shi wasu ratahu ya shafa kuma cikinsa haka fasakana sai ya shu idan wannan kukan kamar mazala yaron rashe shi saboda annabin rahama ne kaga da ma tausa da gobi ma ya ga dabba a cikin damuwa da bakin ciki sai ta je kiran rashin ta isa duk wanda bai da tausayi to yana cikin matsala mazala yake cewa ko irhamu fil ardi yarhamukum fis sama wani malamin mu da karantar da mu Allah kara masa lafiya nan da ransa in za ka ta sai ce mana an ruhama'u yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan shine bukatun sa kullun sai ya faɗa baya fasa wai ma'ana masu tausayi Allah mai girma da haka yana tausaya musu dan haka ya ku mutane irhamu man fil ardi ku tausaya wa ke ban kasa yarhamukum man fis sama Allah ne yake zama sai tausaya muku kuka da ɗabi'a ta tausayi da jin kai to zaka samu komai ka Allah na masu sauki a ciki amma da ba tausayi al'amarin sana masa kauri wani lokaci ya ce fasakana sai na kuma ne shiru faƙala sai manzon Allah ce man rabba hadal zaman waye mai wannan raƙumin ta tambayi mutane ina mai wannan raƙumin yake wala Allah gurin akwai mutane da yawa sai wani matashi ya taso to fa a shabu min ansari sai ga wani mutane daga cikin ansara yan madina faƙala ana yace ni ne ya manzan Allah raƙumi na ne faƙala sai manzan Allah ya ce masa la tattaqillaha fi hadhihi al-bahima ba za ku tsoron Allah ba akan waɗannan dabbobin da Allah ba ku su ba ku da tsoron Allah da Allah ba ku wannan dabbobin ka duba girman raƙumi da ƙarfinsa amma Allah hore maka shi ka duba sauro dan maino amma ya halaka zama lafiya a duniya ko ba haka bane saboda Allah bai hore maka shi ba amma ka dubu duk haukar rakumi da karfin sa da yadda yake Allah sai hore mutane shi sai ja shi su jera guda goma mutum ɗaya rika jin su kuma su bi shi haka da kowa ta ubangiji ba karfin ka bane ba dabara ka bane ka kalli kula mama ko cin naka yanzu zai tada maka hankali yanzu na ga ta baya ta fara kaɗa kaɗe a masallaci yana neman cire kayan jikinsa sun naka kaɗai ko saboda Allah bai hore maka shi ba amma ka duba raƙumi da ƙarfinsa in fa ya hauka sai da a harbe shi ko a tsire shi da mashi mutu dan ba zai ruku ba amma Allah ya hore maka shi ya ce ba za ku tsoron Allah ba game da dububin da Allah ya ba ku ƙarfin malakatan lahu iyaha wanda Allah ne fa ya mallaka maka ita yanzu ka duba saniya irin da Allah ya wa saniya ka ɗaya abin tsoro shi ko bahaushe ya ce wai sa ba kamar mushi sai hamma shi irin sama kawai ran shaɓa sai kullum kawai shafi amma Allah kawai ya hore wa ɗan adam shi ya kama shi ya tafi da shi din da ya gida ma ya to ka gani ko amma duka Allah hore maka ka ga shanu kamar ɗari mutum ɗaya ɗan yaro yana kwantar da su yayi magana su ji yayi magana su bi yayi magana su bari haka nan kai wata ubangiji wannan korewa ce Allah yi to zaka wannan abin da Allah ya hore maka din to su ma ka tausaya musu ka ji kansu tunda ka yarda cewa sun bi ka ƙarfi a ƙirar jiki amma yanzu Allah sai karkashin ka to ka tausaya musu kar ka musu zalunci ina fata an gane yace ba za ku tsoron Allah ba akan dabbobin da Allah ba ku su ya mallaka muku su fa innahu shakaka ilayya shi na kumun naka ya kawo ƙara ka burina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa za'ama annaka taji'ahu wa tad'abahu kana barin shi da yunwa kuma kana masa kana saka shi aiki da karfin sa abu bi ya kawo kana barin shi da yunwa baka kai koshi kuma ka tsora masa aiki da yawa Allah ya ja kunnan wannan mutum kaga addinin musulunci dabba fa manzon Allah shi ya kai yancin dabbobi ba maganar ma dan adam ba dabba hadisai masu tarin yawa cewa duk wata dabba ne hanta a jikinta idan ka tausaya mata ka taimake ta sai Allah ya tausaya maka kuma sai ya taimake ka manzon Allah ne ya hadisi ingantacce cewa Allah ya saka wata mata a aljanna matar kuma bayahudiya ce kuma karuwa saboda me ta tausaya wa kare ta ba shi ruwa ya sha sai Allah ya gode mata yace ta tausaya wa bawana ni kuma Allah da mata tausayi na gafarta mata kare fa wanda yanzu kare idan kana sallah kare baki ya zo wuce shikenan ta yanke sallah ta baci in ka raka'a hudu ka ruku'u a ta hudu sai kare baki wuce daga banka babu sutura to sallar ka zero babu haka haka tana ta faɗa eh a baki baki aka faɗa sannan shi ne wanda ya zo sa harsunsa a cikin kwananka to nan harsun yana da tsira da yana da poison a jikinsa matuƙar ba ka masa abin da manzala ya faɗa ba shi ne wanda idan ka ajiye shi a gidanka haka kawai ba dalili kullum za a rinka cire maka lada a kawo ɗinka na lahira kamar tarin dutsen uhudu kullum sa yi manus ɗin akawun ɗinka in ka ajiye kare babu dalilin shari'a haka Allah kaddara shi in yana gidanka babu dalili ba za ka rama ba zai shiga gidan ba kare eh shi ne iya dalilin kawai in zai maka gadi abinda ake bukatar gadinsa to sai ka ajiye shi ko kuma kai dan farauta ne ko to don wannan ka ajiye shi kana masu bashi haƙoƙin farauta ka san ilimin farauta na musulunci to shi ba za ta kale fi ba amma in ba haka kai ko kule za ka sai kare ka ajiye a tsakiyar al'umma wannan kira cikin musibi sama ka duba an tausaya masa duk da wannan abin da yake da shi aka tausaya masa sai Allah gabarta mata shiga aljanna kuma sai ba da labari wata mata daban musulma ce ta daure kuliya ta rufe ta ba ta ba ta abinci ba ta bari ko ta tafi neman abinci ba ta musu ta shiga wuta saboda kuliya wannan shine annabi musallallahu alaihi wasallam gashi yanzu abin da yake faɗa game da raƙumi ya kawo ƙara gurin manzon Allah yana kuka da yake maza saboda san za a mar adalci za a tausaya masa amma kawai gari ba kai da tausayi a kula ba sai harka da dabbobi galibi a ga mutum ya ɗauko jaki yana sai da ƙasa akan jakin kuma ya rufe wata ƙatutuwar kota yana dukan jaki haka wannan zalunci ba ma da yake Allah Allah ne saka ka sanya sama da ka talatin harkar kenan bai canza ba haka zakin ma ya fi shi kenan shi la yi su yinu wala ya guni yin saboda zuciyarsa ba ta tausayi a ciki so duk abin da ba tausayi Allah yana gallaza masu wannan abu ya samu zalake cewa duk wanda ya jagoranci al'umma ta sai ya takura musu to shi ma Allah ya takura masa wanda kuma ya tausaya musu ya roki Allah cewa ya tausaya masa ta matsayin ka na magidanci ka takura matarka da 'ya'yanka ka zama komanda ko tsoron kai ke ji to ka shiga uku ka shirya gamuwa da bala'i kafin ka mutu saboda addu'ar manzan Allah, Allah ka tsare imanin. Sai mutum ya tuba ya gyara kafin ya mutu, don wasu kuma sun mutu a matan da aka bayan ka tuke su, a gan shiga matsala To shi ne matsala da ya ce abu na gaba da Allah yau manzala na majaza shi ne, da yadda ya zato ɗa'ali wasu sharabi bi barkatin Nabi Sallama. Abinci ɗan kaɗan sai ya ƙaru ya isar da mutane masu arziki da yawa. ko kuma ruwan sha ɗan kaɗan manzan Allah ya sa hannu a ci ko ya addu'a a ci sai ruwan mutane da yawa su yi amfani da shi kuma bai bai ragu ba a gwanin mujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an salman bin al-aqwa radiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma sallama fi gadwatin wa hiya hudaybiya salman bin al-aqwa Allah karamta da yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta biya more fale mun fita tare da manzon Allah fa shine a gaban suna kallon shi ya juya ba su gaggadan bayan shi su kalli surarsa su ji kanshin jikinsa wanda da ya mutu ta anguwar ku manzo Allah sallama sai kun yi wata kula da kanshi a anguwar sallallahu alaihi wasallam wani mutum zai aure da yarsa yana ce ya manzo Allah a taimaka mu zan aure da yata ba ni da abin da zan mutsa na abubuwa zan ci ba damuwa in lokacin ya zo ka zo ka ga mun ko da ya zo kuma ya faɗa lokacin aka yi aka yi dace babu kuɗi a hannun manzon Allah sai to yanzu ba ni da kuɗi ma ba abin da zan baka amma bari in baka wani abu sai ciwo gumin manzan Allah ya saka a falba ya ce ga wannan aji aure ta shafa da ya tafi da shi gidansa aka bawa amarya duk gidan da zuri'ar gidan har suka koma ga Allah duk wanda ya zo wani guri sai an gane zuri'ar wani da ya zo saboda kanshin da ake da shi gumin manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam gumin sa to wannan a ce da shi kuke rayuwa kai imani da shi duk duniya akwai da zai kai ka kisa sahabi kawai shi na musamman shi na musamman ne sai daga ce radiyallahu anhu sai ka Allah baka lada ai na gaba ya gaba ai daga an tafi ai an tafi har abada ba faɗi bai eh to ka gani zaben su fa Allah ya dinga ga manzon shi ka rayi da shi zikan jin jikinsa ta fasar jikinsa ta kowace irin fasa daɗin tabawa a duniya su kalli idan manzon Allah ya mutu murmushi sallallahu alaihi wasallam ko ya muku murmushi Allahu akbar Allah kara masa yarda ko hmm na miki yace ko ina ne eh fi wani hudaybiya yace mun fata wani yaki da manzon Allah shine yakin hudaybiya da makaranta a tambaya fa sabana jahadu sai yunwa ta kama mu saboda mutum dubu da ɗari hudu ne suka taho yakin hudaybiya ba kuma ta mun karanta ko to sai ran to guzurin su yayi kadan yunwa ta kama su guzuri ya zo ƙarshe mutane yunwa ta yawa ya ce hatta hamamna annan harafa adu da horina ai iblina har muka yi muka yi muka yi nufin mu yanka wasu raƙuma a cikin raƙuma mu don a sha abinci saboda yunwa ta fara galabatar da mutane guzuri ya zo ƙarshe kuma ga yakin ba abin ba da aka tafi ba a gama ba ko ba san yau za a gama ba na fata an gane ya ce fa jama'ana ina miki ya ce hat to sai za a samu labari ai ga abin da gaskiya sun tauga mutane fabar da su sulama fa jama'ana mazwadina sannan shikenan kowa ya kawo dan guntun guzurin da yake da shi ya taho da shi dan da biyu na guda biyu wani dan ciku wani dan kilishi wani haka dai kowa dai dan abin da kake da shi ko me ma ka taho da shi zaka shimfida wani mayafi wata fata babba katuwa da lokacin babu ma ta babu sosai su ne kamar abin amfana su zaka shimfida ta kasa aka ce kowa ya jefa guzurinsa da yake da shi dan ragowa wani dabino wani ya kawo gari a an dama shi wani ɗan haka dai kowa dai kawo ya abin da yake da guzuri a lokacin suka tara shi ɗan abin da yake wurin su ko fabasar da tuna miki fabasar na laha labdan sai aka shimfiɗa wata ƴar fata babba mai faɗi ai bisa ɗan min jirgin shimfiɗa ta faɗa fasta ma'adadul qawmu aka haɗa dukkan guzurin mutane ga baki ɗaya Allah na ɗakin akan wannan fatar lala ta tsawaltu da a hadirahu kam huwa sai shi sama yake cewa sai na tsanike tsaddage nake miƙawa in kalli yawan wannan abincin da aka ɗan tara ɗin yaya yawan sa yake yana so ya ga yawan abin da aka ɗan tara da sauran guzurin da ake ci wani irin ya yi yawa sosai ko kaɗan ne ina fata an gane ya ce faharastuhu abatul ko ina ne eh al'anzi ta daga dan wani abu ne da bai kai ya kawo ba dan kaɗan ne haka bai wasu dan kace dan wani dan cimbi haka dai gashi dan dai shi dai ma ga masha Allah da ta dan kaɗan ne ba shi da wani yawa yace wa nahanu mu kuma lokacin arbasa ta aliya mun kai mu dubu goma sha mutum dubu goma sha a dubu ɗaya da ɗari hudu afon mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ya ce ƙala fa a kalla da aka tara abincin gaba ɗaya sai manzon Allah ya zo ya addu'a a kai ko kuma sa hannayen sau ta albarka a kai sai ya ɗauke su kowa roci mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa ya ci ya ci ya ƙoshi ko bayan ya ƙoshi kowa ya cika da kasta burgaminsa da guziri abin su bai ƙari bai ragu ba sallallahu alaihi wasallam to dan Allah yanzu wannan mutumin da ya samu wani abin su daga min indillahi ko ba yi bane ah to dan abin suka da wuce loma ɗaya ba mazala saka hannunsa a kai mutum dubu sun ci sun ƙoshi ai kasan ba za ka abincin bane ai ai ba za ka bane ai na fita an gane eh azami inda Allah kawai sun ci abinci daga Allah kawai kai kadai ba zai shirka ba kai kadai ba zai shirka ba wannan kuma ya faru da yawa a tarihin manzon Allah ko wata rana Abu Hurairah yake bada labari cewa manzon Allah ya fito ina jin yunwa da Abu Hurairah na zo baki nake tambaya Abubakar ya Abubakar wata aya ce a Qur'ani nake so a mun bayani akan ta yace abin da nake fata shine ya zani muna tafiya har mu je gida wajen sama bance Sula bakar bai gane ba sai bar bayanin ayar kawai wuce kan ka gane ayar ita sai an jima kan yalla Umar ma yazo shi ma mar bayani ila ka shi ba zai iya roko ba saboda manzo Allah ya hana roko sahabi ne ba zai iya roko ba ware ya mutu ba zai iya roko ba ko su musu ankar da me yake nufi ba a ƙarshe har yanzu faɗi saboda yunwa wanda ta dogon shi amma me ya faru ya ta mun zalla yunwa za mu tafi gida tunda a shi annabi dole ka faɗa masa matsalar ka yi suka je gidan manzon Allah zalla suka ci gida ya ce akwai wani abu ne a gidan suka ce eh akwai nono wani ya kama da kyauta dan nono a dan koko haka yar ƙwarya karama to a kawo Abu Hurairah zo ga nono an kawo mana to amma yanzu akwai irin kashe su fatan jikin masallaci wajen mutum goma sha wani abu ko ashirin ko saba'in in ji wasu malamai ya zaka kira wasu wahure sai to idai ya ga wasu shi na ga shi kiɗe wani shanye wannan abu ta wutar da sha zai kuma bari warne ya je kuma ya san aka ce kira su ba shi zai fara sha ba sai ya fara shahar da su tukunna wai ku zo wai ku zo ku zo a ga gaba rai ma'ana karfin rai baya za kira mutum goma shiga gidan manzo Allah ta tawar ɗauki nono ba su ta ba wannan ya sha wannan ya sha sai kowa ya koshi su fita goma su shigo da kowa ya koshi a cikin wa'ancan ba kowa ya koshi a tafiyarsa wannan kowa ba mu rida yanzu kowa ya koshi daga ni sai kai ya saka ne manzo Allah ta to a ba mu rida ɗauki ka sha sai ɗauka a gane ɗan sha da fulaku a ciki saboda ka gama zara ne a gaban ka karka take zaka shanye ba daɗi ko ka ɗan kurɓa ka ɗan ya aji ya ce a zidiya a ba hurera ka ƙara mana ya ƙara ya ɗan aji ƙara ya a ba hurera zidiya a ba hurera haka aka rika wahiri ya ce wallahi ya mazan Allah cikin nan ne babu wanda ya ƙara shiga ya riga ya cika ta sai na bari ka taɗa da ka faɗa ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah tunda ya faɗa ba wanda ya ji magana amma Allah ya faɗa to kaga sahabi dan Allah abun wasa ne kaga fa manzala ta shi ya fara sha kuma shi ya san sauran saboda tawaru'un sa sallallahu alaihi wasallam yace na miki yace sai muka ci ko muka fa kalla muka ci wannan abincin hatta shabi'ina jami'an duk gaba ɗaya muka koshi mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa ya ce koshi kaci da ƙoshi sun mahashu ko jarabana sai kuma ka saka jakakunan mu ko wata bukushi ya cika da kansa da ita bayan ya goshi kuma ka ɗebi na anjima ko ba shi bane eh faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah kowa ya riga ya ci abinci ya goshi kuma kowa ya samu guzuri ya aje a cikin sarkarsa faqala sai ce hal min wadu'in akwai ragowar ruwa da za a yi amfani da shi ala ya ce fata arzulun sai wani mutum ya zo bi idawatin lahu fiha nufatin wani mutum kawo ta yar halkarsa ko ka ce jallo ko kurtu ɗan abu da ake zuba ɗan ruwa a zamanin su kamar ka ce salka ɗin ina fata an gane ko ɗan wata kula haka da ɗan wani nufatin ɗan ɗigo na ruwa mara ruwa ɗan kaɗan ne a ciki ruwan babu shi ma ɗan kaɗan ne ragowa amma a dubutar shi wannan mutum sai kawo ta ya ce sai mazalla ko fi kadahin fafara gaha fi kadahin Allah shi kina a kawo babban manzubi babban kwano da fa'i dan wannan dubin ruwa dan kadan din a juye shi a zuba shi ana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka juye shi Allah ya saka hannunsa a ciki ya taba ruwan to kowa zai ɗebi ruwa kowa zai abin da yake so a ga mutum ruwa ne wanda mutum ɗaya bai ishe shi ba dan ba zai sha ko shi ba dan kaɗan ne amma manzo Allah saboda albarkar manzon Allah da Allah karrama shi ba shi mu'jizarsa sai mutum dubu da ɗari da suka sha suka koshi suka yi alwala da yi wanka ya yi wanka kuma ka ɗabi guzuri sauran bai kare ba sallallahu alaihi wasallam fatawadda'ana kace sai muka yi alwala fakilna tudabbihu dabakatan ko ai dafa ta arba'a salatan menene mi'a yace gaba ɗaya mu mutum dubu da ɗari hudun nan haka muka cancanto akan wannan ruwan kowa ya farfa kowa ya ɗiba kowa ya uzurinsa amma wurin bai kare ba saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai na ne aina subbahu sabban kasira yace sai muka rika me yake mun kwarara shi ma da yawa in ka tashi alwalar ma saboda tsabar ruwan ya yawaita ba shafawa ake ba kwararawa ake sosai ka zuba fatar a zuba sosai ruwa ko ina ya zuba ma ƙasa amma ruwan bai kare ba saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi na biyu rahimahullahu ta'ala an al-Barra ibn Azib daga Barra dan Azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annahum kanu ma sallama ko yamu Hudaybiya yace shi Barra'u sa tare da manzon Allah a yakin Hudaybiya su Hudaybiya kenan alfan wa arba'ami'a aw akthar mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ko fiye ma da haka fanazalu ala da'irin sai suka je gurin wata wata tsohuwar rijiya rijiya ce haka ko amma ruwan da kuma kusan na kusa kafewa na ne eh eh eh ala bi ne fataraja'uha haka ne ko ni ba haka wani ana eh fatar da ku hako yau shi dugon ne wani iri ma abu ya suka zama akwai wata rijiya rijiyar ruwan cikinta babu ya kusa ɗaka ɗan kaɗan ne a ciki babu ruwan gashi nan kaɗan ko su mutum dubu ɗaya da kusan ɗari hudu ko fiye da haka ma ya ce fata su salama sai na ne ko sai manzan Allah ya zo guri suka zo kuma za su gasa masa fa'util du'ira ya ce to a gurin ya ce sai aka ga manzan Allah ga abin da ya faru sai shi manzan Allah ya zo guri rijiya sallallahu alaihi wasallam faqada ala shafratiha sai ya tsaya akan iri wannan ma yake cewa ramin rijiya sai zauna a bakin ramin rijiya ba rijiya ba ta ta ta cycle haka misali sai zauna a bakin ramu sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sun makale ce itu ne bi dalwin yin ma'iha ku sa guga a rijiya ku jawo akalla guga daya abin ruwan yana taruwa kaɗan kaɗan a samo guga daya a jawo ta waje a kawo muni ko a jawo a bashi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huce bi sa ka masa fa basaka sai ya tofi a cikin wannan ruwa da aka dawo a guga fada a yi addu'a tun makala sai ce da uha sa'atan to wannan ruwan a mai da shi cikin rijiya da aka dawo guga ɗaya da ƙyar haka sai mazala ya yi addu'a ya tofi a ciki sai ce a mai da shi cikin rijiya sai ta kubarta kaɗan wani lokaci kamar awa ɗaya ku rabu da rijiya ruwan ce ya zama kaɗan yake ƙulƙulwa idan ta idan ruwan ya irin ya fara toshewa sai an jira za ka ɗan samu ɗan kaɗan aka jawo zana sai tofi a cikin addu'a sai ce a mai da ruwa cikin rijiya kuma a fasa lokaci a ɗan ba a tafi a badda kamar awa ɗaya a ga abin da Allah zai yi ina fata an gane ya ce fa'arwa an fusahun bayan awa ɗaya nan gaba ɗaya mutum dubu da ɗari hudun nan suka sha suka ƙoshi a ƙarar kansu wani kabin da kuma suka shar da dabbobinsu yanzu laƙumi abin da zai sha na ruwa mutum da za su yashi a yi da yawa ko zai fi haka ma a zai shanye kusan duro ɗaya fa mutum yana da ishira fa to su suka sha mutane mutum dubu da ɗari sannan raƙumansu da dabbobinsu ga baki ɗaya zakunansu da dabin nan da dawakai kowanne aka shayar da shi shi ma ya shayar ko shi da ruwan rijiyar saboda albarkar addu'ar manzon Allah sai sallama ya ce har ta irin ta haru suka ci gaba da shan wannan ruwan rijiyar kuma suna shayar da dabbobinsu har iya tsawon zamansu a gurin suka tafi gaban ruwa kundin a rijiya kaga wannan ba karamar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma qal Jabir dan Abdullah alƙaramin da shi ma ya bada labari yace a dashan nasu mutane zuwa ta kama su yamma Hudaybiya a riyadin Hudaybiya wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna yadayhi rakawat manzon Allah kuma yana zaune ga wata yar buta ko dan jallo dan karamin abu da zuba ruwa a gaban manzon Allah a aji sun ko yani wahiya ina'un sagira shi ne dan ƙwarya kaɗa ƙarama haka min jirgin amma da fata ake an kamar salka ce ƙarama yadda ka ta zuba ruwa amma ƴar ƙarama wala ya ta a gabansa ya tawadda minhu da ya take yin alwala wa ya sabu fi ma'i kuma da fihi ma'i kuma da ya take shan ruwa na hannun bulaguro in zai alwala wannan dan ƙaramin salkar da shi zai alwala in yana da kishin ruwa kuma shi zai buɗe sha sai tsore ya ajiye kayan sallallahu alaihi wasallam ya ce fata wadda aminha ya buɗe na alwala daga ɗan wannan ruwan sun ma'akabalan nasu ne na hauhu sai ga mutane sun ɗugun su gaba ɗaya sun ɗugun mu Allah saboda mi ishi wata dame su fa qala shi sallama malakum me ya kawo ku kana ku gaba ɗaya sun rashin nutsuwa me ya faru haka an taho da damuwa gaba ɗaya gun manzo Allah sun taho gungu guda mutum dubu da wani abu me ya faru da ku qalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب الا ما في ركوتك sai ta manzo Allah duk da ka gamun nan babu ruwan da zamu sha ba ruwan alwala sai wannan ruwan da yake cikin butar ka a yanzu ko jallan nan naka shi kadai ne ya rage a duk da muke rayuwar kala sai manzo Allah ya ce fa wa da alaihi sallama yadahu fi rakwa ko ya saka hannunsa a cikin wannan jallan wannan saltar ruwan fa ja'ala al-ma'u yafuru min bayni asabi'i yana sa hannunsa mai albarka a cikin ɗan wannan ruwan kawai sai aka ga ruwa na bulbulwa ta tsakanin ya ɗan manzan Allah kamar idan ruwa kawai bulbulbulbul kawai shi ne ko zai fake cewa shi da bi wannan abun ga mutane sun zo ana son ruwa ga ruwa fara fitowa daga yatsun manzan Allah a cikin wannan sarkar ya ce sai aka ta kowa na faman ya ɗiba ko a zuba a bokitinsa ko ya zuba a jarkarsa ko ya zuba a tabbutarsa ko ya zuba a meɗinsa ne ya ce sosai ni kuma ne wani abu ɗaya ni ba tara nake a wani bukiti ba ko ni ba nake ina sha na da naga hannun annabi a cikin wannan abu ruwa na bulbulwa ko daga na san fito ko in kai baki na yace na shiga cikin da wannan abu saboda dace da albarkar manzon Allah aga shi ba ya zuba shi a cikin salka ba tukun daga ba zo sha kaga kawai da rayar kashin kansa ita to waɗannan mutum dubu da wani abu haka suka sha ruwan su koshi kuma ka ce abin da Allah mazala a wannan abin shine a tarihin dan adam ba taɓa ganin irin shi ba. Saboda ai jikin ɗan adam ne a jiki in ka yanki jikin mutum ba jini ba ne da kuma shi zala ruwa ne ke kulkulwa ta tsakanin yatsunsa. Kaga wani abu ne kawai daga Allah saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ta amsalul uyun ruwan kai ka ce idan ruwa ne yake kulkulwa daga yatsun manzon Allah kuma yake kulkulwa ko yana gani. Kala ko فشربنا سيمك شاء وتودأنا مكر ولا فقلت لجابر فنفس وجابر كم كنتم يومئذ كونا ولي أو النياك اللي فوق الفكر قال لم يسي لو كنا مئة ألف إلا من كيم دبو كريمة لكفانا ودا روز إشم saboda daga idan ruwa yana bulbula da ƙarfi shi ikon Allah ya ce kunna kamsan kamsata ashara mi'a ya ce mu dubu da ɗari biyar in ji jabir bin abdallah shi a ruwayar sa ce ya ce amma inda mun kai dubu ɗari ma da ruwan sa ishe mu saboda ai abu ne daga Allah ne ya sa haga manzon Allah sama abin da Allah ya masa kawai sai shi ya ce sai asala lil muraja'a ya ce abu na farko alqur'anul karim huwa ala muzafifu da nabi sallama ya ce qur'ani shine mafi girman mu'jiza da Allah ya ba manzon Allah sallama ko ya ce kai fatahadda Allah bihi al'alam to ka gaya mana da wace sura ce Allah ya kalubulci duniya akan Qur'ani ba mun karanta ba yanzu nan yace abu na biyu uzkur salata min mujazihi ko gal Qur'anul Karim ka faɗa mana abubuwa guda uku na mujizar manzon Allah wanda ba Qur'ani ba kaga anan kusan guda biyar ma malam ya kawo wanda kuma akwai su da yawa daga shi akwai an tafi wani yaƙi shi ma manzo Allah sallallahu ya ce a kawo ruwa babu ruwa duk gurin ba ruwa ita sabai ku shiga jeji ko za a ga wani falko ko rijiya a ɗebo ruwa ana tafiya aka game da tsohuwa akan dokin ta ko raƙuminta ya ɗan tulinta a gaba iya tsohuwa sun dafa mata ta sannan buku ruwa ba ta ce ruwa daga nan da muke zuwa gunda mu samu ruwan nan ai tafiya ta tauni da kwana su ce yanzu iya tsawa ya za a yi mu annabin ya ce mu nemo ruwa kuma sai gashi mun ganki da ruwa ko ruwa ka ce mu kawo yanzu shi ne ke ba za ki wuce ba ko ba za mu ɓace ruwan ba amma mu je gurin sa abin da ya faɗa shi ke da su kota a gaba aka ka ta gumin zan Allah ya bazan Allah ganta aka sauke abin ruwa ya sa hannunsa mai albarka ya ce duk mai buƙatar ruwa zai ɗebi ruwa kowa ya ɗebi iya san shi ya saka ya tara da tarawa da guzuri kowa ya gama ko ruwan tsohon da rago ko kaɗan tana ganin ikon Allah kowa ya gama kowa ya gama to kin ga iya tsohuwa wannan ruwan naki bai ragu ta sai bai ragu ba to a daure mata kanta a daura mata akan abin hawanta ita kuma ku kai shin fada mai fita to kuma kowa ya kawo tukuci dan sunar mazala shi ne ya ba kyauta tukuci mai tuku ya kawo da kilishi ya kawo mai waye ya kawo aka tara mata abinci yayi yawa aka daure mata aka daura akan abin hawanta to a raka ta hanyar garin su sallallahu alaihi wasallam abubuwan aka na ta baka tarihi game da mujir mazala sai ka yi mamaki wata rana ya fita bayan gari zai ce can jeji sahara haka sai ce wa wani sahabinsa ina so ya tsuguna ya uzurinsa sai ce ka je ka ce wa bishiyoyin can ko bishiyoyin kanana a wawware ya ce ka ce musu su haɗe injini su haɗe jikinsu bishiya sai suka haɗe suka mudu za su marka kariya kenan ya je bayan su yi uzurinsa ya tafi kuma shi kenan sahabi ya ga abin mamaki ko biya ta tafiya wani sahabi musulmin kawai da zo shi ya ce shi zai musulunta amma in kai annabin gaske ne sai ka sa bishiyar can ta zo nan ta ce kai annabi ne kuma ta koma ya ce kawai da matsalar kai ce e ita to ya bishiya zo a gaban sa ga ikon Allah ta taho kuma ta yi magana ya ji kuma ta koma an dole musulunta ko sai sallama daga wanda bai taba gani ba kafin amar mumbari yana yin hutuba ne akan wani kututturen da biyu sai taka shi yayi hutuba wa mutane to daga baya ta kera masa mumbari sai matakala guda uku to ran da zai zo an kawo mumbari an dasa a masallaci ya zo ya wuce kututture da ya hawo mumbari a fara hutuba akan mumbari kututture yau yayi rashi rashin da bai taba yi ba a duniya manzo Allah na hawa kansa a ce yanzu ba zai hawa kansa ba sai aka duku kututturen ya fashe da kuka kowa da shi mun hiji kukansa kuka kuka sosai sosai kamar ka ce mutum yaro yana kuka na wani damuwa kowa sai da yaji zana ya sauko ya zo shafa kan kututturen kamar yaron rashe shi ku za ka ji adana kukan shi ke sallallahu alaihi wasallam shi kaga wannan annabin Allah ne abubuwa na mamaki da za su faru har na suka ce ba za su yi imani da shi ba sai ya sa wata ya tsage rabin sai faɗo su gani kuma ya koma ya haɗe kuma Allah ya musu haka amma da yake ba su da imani a lokacin da yawansu suka ce wannan ai sihiri ne ai yanzu muka gane ma sihiri ne sai imani Allah ne ke bar kyautar sa lokacin bai san da shi ba ko ba haka bane so ga su abubuwa na mamaki da zalarin kai sallallahu alaihi wasallam ya dauko abinci zai ci an saka masa guba ba makaranta ba kai bara aka saka wa yana son kafar gaba a jikin dabba abin da ya fito a jikin dabba kenan sai ka saka mara guba mai kashewa mai kisa a jikin wannan dan ta tambaya bai hudar me shi annabin ku ne fito a cikin nama ka ce kafar gaba zira'i kenan sai ta saka guba mai yawa a ciki ya dauko yana ci ya cira ya ci sai aka ga ya aji ya ta kira matan nan ta kira ta ce kin sa mun guba a wannan abin ne ta ce waye ya gaya ma ya ce wannan naman shi ya gaya mun ta ce ina saka wadda mai cika saka mun ce saboda in kai annabi ne guban ba abin da zai ma in kuma kai sarki ne ka mutu mu huta nama bayan an yanka an soya annaba an koya ba kuma yi magana manzala kuma ya ji sallallahu alaihi wasallam to duka wannan Allah yau manzon Allah inda karfafa mutane cewa su gane shi annabin Allah ne kuma shi na musamman Allah samu dace ina yahudiya ce ba a kai ma an kashe saboda ta kashe wani sahabi da ya ci namun a shi mutuwa ya tsaki ba shi kaɗai sai manzo Allah sun ci da wani sahabi tare ne shi wani a take faɗi ya mutu sai to a kashe ta a matsayin ran wancan shi kuma na shi haƙin ya yafe mata sallallahu alaihi wasallam eh annabin rahama din kenan ko sai shikenan ko safi muna da sama karanta kuma baitun nabuwa kenan kaji gidan manzon Allah iyalan manzon Allah matan manzon Allah guda nawa ya rayuwa da su ya aka yi rayuwar gidan ko to shine tarihin manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله